بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آية يسوع السب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم ترد دمعا على طللي ولا أرد الليل على دلل ولا أردت لذكر البان والعلم كيف تنكر حبا بعد ما شهدت به عليك أذون الدمع والسكم لا تبت الوجود ال- نعم نعم أي حسب السب na'am aya hasibu ko aya hasabu wanda aka faɗa kamar wanda muka karanta a karatun Na'am.
ta hasibu tana zuwa ya hasibu ko kuma ya hasabu نعم aya hasibu sabbu yanzu bege ko kuma mai bege ya hasibu yana zaton annal hubba نعم cewa so mun kaci mun wai zai buya ne shi a ce so zai buya kasan da farko kamar inda muka faɗa al'ada mai so mai soyayya ne shi da inda yake za a ga ya barko ɓoye soyayya zai kuma an ce na yi sai ce a to shi ne ya gaya masa cewa a to an ka ce ba soyayya kake ba san kake ba mali a yanaka menene a idanka inda ai gashi nan ita dole ai ta bayyana ai in kulta ikin fa hamata ko na'am kuma wa- wa- mene yake cewa malik.
wa malik albika in qulta istafiqihi Na'am.
shi kuma ai abin da ya gaya masa kenan eh tunda ka ce baka soyayya to ya za a ga hawaye ga idan ka na yaki zuba da koyaushe in ka ne kama hawaye sai dinga zuba na'am in kuma zuciya ce ita kuma koyaushe aka nema istafiqin nan ma'anar sa afiq ne na'am ziyada aka yi na fili kamar da mutum je fili yakan zama mazidi to a ƙara wannan filin da ta ma'anar sa afiq ne ka faɗa ka ne ya himu ya himi shi kuma kamar yadda muka faɗa ya himu ne ya koma ya himu kawai ya himu sai kuma ɗima zuciya kuma ta ɗima to shine bayan ya tabbatar da ce masa da hujjar na cewa eh hakika mutum mai soyayya ne to kuma sai har ila yau shi mai soyayya kuma sai kuma wai yake yake yake musun dawwama soyayya kamar soyayya wato eh akwai ta amma yanzu babu ita kullun dai kamar al'ada ce ta mai soyayya na'am to shine yake gaya masa aya hasibin sabu yanzu mai bege ya hasibi yana fitan أن الحب cewa so منكتم mai buya ne ما بين منسجم ma din nan musuliya ce ma'anata allazi ne ai allazi huwa bayna dam'in ne wanda ya tabbata tsakanin hawaye mun sa jimin mai kwarara minhu wa muldaribi ai wa qalbin mulqarin da zuciya kuma wata take mai konkona na'am shine abun dole sai an kaddara Eh.
lafi in ba haka ba abun sai ya zama wannan to da shi mai soyayya koyaushe ba ya rasa waɗannan abubuwan guda biyu. amma dai hawaye koyaushe yana kwarara ko kuma zuciya tana nan tana konkona wannan shine halayen to ya shi mai- mai soyayya wai yana da san wannan ne a san al'ada ce ta su wanda suke oda babu su koyaushe idan za a dibai in za su yi magana kamar yadda muka faɗa suna cin jaye daga wannan usulubi zuwa wannan usulubi wannan sai su koma wannan kaga daga cikin magana da tun yana magana ai cewa ya fa mali aineka a kaga yana magana mu haɗa biyu ne yanzu kuma sai ya koma aya hasibar zanni sai ya koma kuma yanzu yana magana zancen wanda baya na ga'ibi kuma to dama haka yake shi ake kira iltifati a bannan balaga saboda kana son ka nishadantar da wanda kuke magana tare da shi idan ka tafi abu salo daya kana tafi abu magana akan abu daya abu daya abu daya abu daya abu daya sai ya kosa to shi zan kana cikin wani abu sai ka koma shi za ka gani ko qur'ani ne shi ma saboda wannan abin sai ga yana cikin alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin kaga duk gaiba kake magana sai kace iyyaka na abu sai ka dawo kuma gida ba yanzu kake magana iyyaka ga ka ga ka saboda abin ya matsu kusa da kai yanzu kuma an tayi da gaiba kuma an dawo hoto kuma ake magana to duk irin wannan abubuwan ko ina za ka dinga ganin su to haka su ma a dibe suke za ka koyaushe daga wannan usulubi zuwa wannan usulubi yanzu an canja daga halin da ake ciki ana magana zancen mu haɗabi ne yanzu kuma sai aka zo kuma da ya cewa ya ata hasibu sabu yanzu kai da kake begen nan kana zaton Mm.
cewa begen nan naka zai buye ne Mm.
bayan gashi za a ga alama tare da kai na'am na cewa yamma dai zu- a- wannan yana kwarara hawayen kuma zuciya tana gona to wannan shine a wannan din wato kaga ya bayyana kaman ya bayyana masa irin musun da yake yi fa cewa kure fa yake yi fa in ma yana san yana musu to ya ya san kure yake na'am eh نعم. لولا الهوى sai yake da ba dan so ba لم ترك دمعا ai da baka zubar da hawaye ba
على دلل a bisa kufai
نعم ولا أردت kuma wala a rikta ko kuma a rikta in an ce a rikta kaga ya koma zancen shi kansa mu haɗa mun kenan ke magana ya kuma tashi ma daga ya cikin zama hajji zancen kuma haɗa mun kuma ya koma yana magana zancen shi kansa halarin ma da kansa yake magana mutakan da kansa نعم yace da ba haka ba wala a rikta kuma da bar shi bacci ba نعم لذكر zikirin ban البارد saboda tuna wannan na itacen ban والألم wal alami da kuma dutse shi ma a cikin wannan abin da yake nunawa a ciki shine cewa da ba dan so ba kamar yana son ya nuna masa ya kara kafa masa hujja ne a bisa soyayya yake cewa ba tana nan ba sai ce da ba dan son da kake yi ba cewa wannan son naka ya riga ya tabbata ai da lam turik dawm anko da baka zubar da hawaye ba ala dalilan al-sukubai zai iya yiwa abin da yake mata shabahu cewa shi mai yin soyayya ne ya je da can inda yake haduwa da masoyinsa shine dalalu kenan in an ce dalalu kufai shine waje idan misali inda kuke zanen an je an samu wajen da dan shauran gine-gine ko dan shauran waɗansu abubuwa eh alamar suna nan ba su riga sun ruguje komai da komai ya ruguje ba amma ya ba ruguje amma akwai dan shaura shi ake sa dalalu ana ce masa rasmu kuma idan ka je ka da komai ya tafi komai ya zama ya dan fara kasa babu wani abu wanda ya dan daga da kasa ne kamar misali in ka je wajen sai dai ka je ka tarar da kamar irin stoka kaga da kasa suke a kwance babu wani gini ko wani abu sai a ce a rasmu ne wannan to shi ta yace to wannan kukan da yake yi yana tuna inda masoyinsa yake ne cewa shine dalal din cewa da ba dan so so ba za a kadar cewa kamar ya je wajen da masoyin nasa ne yake kenan yana zubar da hawayen shi ne ɗanar ɗin kenan zai iya yiwuwa kuma a'a ƙaddarawa yake yi na cewa kamar yana son yabi masoyin nasu in haka ne in abu bisa haka ne to da yace da lahawa lam turik dama ala dalalin wala arikta da baka ci bacci ba li zikil bani saboda itacen tuna wannan na itacen bani shi ba din wani itace ne wanda yake mai ni'ima ana samun irin mai daga gare shi shi man ana kiransa duhunul bani ake kiransa to wai da ba don wannan abun ba ai da baka tuna wannan tunawan wannan abin har ya zama ya tuna ka wato in ka tuna inda masoyin naka yake akwai wannan itacen banin a wajen saboda ka tuna shi wal alam da kuma irin duwatsun da suke wajen sai zama ka rasa bacci ma saboda wannan abu kaga kenan ba wa kaddara ba wajen yaje ba kenan a a tunawa yayi kawai yana wajen ya tuna cewa ga inda masoyin nasa yake da ya tuna wannan abun da itacen da kuma dutsen kawai sai kuma ya rasa bacci saboda wannan dalili kamar yadda suke nuna cewa shi bacci dalilinsa wata rukuba ce a jikin mutum kamar wata ni'ima haka take tashi daga cikin war hanji kamar misali kamar a ce ko wani ruwa kuma kamar cin wannan sai tashi sai tafi zuwa kwakwalwa in ya je saboda wannan abin sai damsa kwakwalwa sai kwakwalwa ta zama ta sami ni'ima sai gaba ci ya zo to shi masoyi koyaushe mai soyayya shi a cikin harara yake har sai zama da cewa kuma abin da yake kawo wannan ruduba din abinci yake kawo ruduba din shi za a yawaita cin abinci za ga mutum daga ya ci abinci zai gaba ci yana cin ba to shi mai soyayya ko yaushe a cikin nisan ta cin abinci to in yana zanci cin abinci kuma sai harara ta same shi in harara ta same shi kuma kaga maimakon a samu wannan ruba din wadda za ta fi wannan sai zama ba kwanci hankalin da za a samu bacci sai ga an rashi bacci to dalilin da ya sa kenan yake cewa to ya rasa bacci saboda wannan tunawan wannan abu nan tunawan wannan abin da yake tunawa da inda suke haɗuwa da shi da masoyin nasa idan haka ne dama shi alamu yakan iya zama a fassara shi akan dutse ko kuma a fassara shi a matsayin mashi za a iya fassara shi idan haka ne kenan zai bayani zuwa watakila yana sifinta masoyin nasa ne kenan cewa ya rashi bacci saboda tunawan mai tashin kanshi kamar itacen ban da kuma wanda yake mai kyakkyawan tsayawa kamar mashi ya kaga yau sifantawa kenan ya kan ya tashi daga wannan cewa a'a ba wannan tunawa ba a'a su yake ya kamanta wannan abu na ita ya gama ta ya zama ya kamanta ke yawa ya zama ya tashbihi ke
a kaifa tunkiru hubba ba a ciki akwai abin da kira shubul ishtiqaqi shi a cikin ka kawo wasu kalmomi wanda za a ga su kusan a wajen faɗan su iri ɗaya ne amma kuma a manan su daban a fannin balaga da can wajen da ya zancen nan turik da cewa turik din nan da kuma a rikitu kaga duk kalmomi ne wanda za a ga kaman asalin su ɗaya ne amma wancan zubarwa ne wannan kuma rashin bacci shi ya kira shibul istiqaqi gina a balaga eh fa kaifa tunkiru hubban to yace to ta yaya za ka mutunci hubban so
ba da ma shahida bihi alayka uzul dami bayan adalan nan na addami hawaye wa saqami ko da kuma na cuta sun riga sun bayyana gare ka ta yaya za ka bayyana ko kan ko kan muka ce ba eh ta yaya wai za ka musanya sai yake tun da aka tabbatar masa da hujjoji da komai da komai to sai yake nuna masa ba kaman zargin sai yake ƙara yi a cikin wannan abu shi cewa to duk idan ka ce shi sa faɗin ake kiranta fa'ul ifsahi ake kiranta to idan ka ce kai a wajenka da wannan hujjar tunda na tsaye da wannan hujjoji gare ka to ta yaya akai fatan kirku ba in dai wannan hujjojin da na faɗa sun tabbata gare ka to ta yaya za ka musaci kuma so ba da ma shahidar alaika wujudat dami bayan adalai na addami hawaye wa saka da kuma na cuta sun ga sun bayyana gare ka gashi muna ganin ka koyaushe kana zubar da hawaye gashi kuma muna ganin ka rama saboda tsabar soyayyan nan har rama ma ta same ka ba ita ya kuma zaka zo ka ce kuma ko ba soyayya kake ba haka ba zai yi ba kenan shi ne malamai suka ce to a ga shi ya kawo udula wanda jam'i ne na adilu amma kuma ya kawo sakamu da lanan wanda su kuma tasniya ne aka ce to a wannan ba farau bane a wajen wasan larabci kaga an kawo abu wanda yake jam'i ne amma kuma a fassara shi da tasniya wannan ya zo da yawa ko a cikin qur'ani da yawa
na'am wa zubatar wajidu ka ce bakin ciki azbata ya tabbatar da hatsai rubutu guda biyu abratin na daya na abratin hawaye wadadan walanan da kuma na rama
na'am mitilal bihari misalin nan na tsirin baharu ne alakar daika da ya tabbata a bisa kudu kukinka wal ganimi wal alami wal Na'am.
alami da kuma tsirin nan na alamu tsirai ne guda biyu
na'am
wato shi alwajidu shi bakin ciki yakan zo ne shi an ce wajidu bakin ciki ne ke zuwa a kasar da sabon soyayya inda ka zama alwajidu to kuma da a cikin wannan din da ya dangana wajidu din yace wa asbatal wajidu bakin ciki ya tabbatar to bakin ciki tunda ba mutum bane zai tabbatar da abu kaga majazi ya kalli ne kenan shi ai kira a balaga majazi ya kalli a tabbatar da abin da ba zai iya yin abu ba ka tabbatar da shi kuma cewa zai iya yi. to shine majazi ya kalli na'am kuma har ila yau a idan ya zo ya zo ya ce haɗe da rubutu guda biyu na abratin walana guda biyu amma kuma daga baya sai zai fassara waɗannan abubuwan sai ya kawo su da ya ce misalin bihari misalin tsirin biharu ne ala haddeka wal anami da kuma tsirin na na'anam wannan kamar ya kawo abin da ake kira lafin wani shirin murattab ko mushawwash ko gairu murattab ne da ake faɗa wannan lafin wani shirin gairu murattab ko lafin wani shirin mushawwash cewa tsirin biharu da ya kawo ai kaga da ya fara faɗan a abratin ne ko na'am to shi abratin din da ya kawo hawaye shi ai shi mun fasara shi a baya cewa hawayen nan ne saboda ya yi yawa har ya zama jini ko shi ne abin da muka faɗa a baya Na'am.
to kaga jini ai mai kama da jani Na'am.
to shi ma tsirin anamu shi ma tsiri ne na wardi amma jani shi Na'am.
kaga shi anamun nan ya komawa abratin kenan Eh, shi kuma tsirin biharu shi kuma abu ne wanda yake fatsi shi kuma shi kuma idan mutum ya zama mutum ba- wanda yake balarabe shi kuma in ya riga ya zama ramata same shi haka sai koma irin wannan tifa ta fi tsirin biharu shi kuma ya koma wa lanar shi Na'am.
tara kaga ashe kenan alaha da yake biharin shi ya koma wa lanan ko shi kuma anamu shi ya koma abratin wanda ya kamata tunda abratin fara kawowa a ce ya fara kawo anamu kenan Anamu, eh.
sannan kuma ya kawo lanan kuma ya kawo bihar da kai Na'am.
kaga ya zama lafin wani shirin murattab Murattab.
amma sai ya zama yanzu lafin wani shirin mushawwash Murattab.
eh ko kuma lafin wani shirin ma mu'akkad mushawwash ko gairu mu'akkas ko ko mu'akkas ke Na'am.
na'am ko gairu murattab duk dai wanda ka faɗa ko wanne daga ciki Na'am.
na'am na'am alhamdulillah